أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كراتمنا للتعف بقية المستفيد شرح منية المريد من أشكين المطلب الثاني أشكين شافينا ثلاثين za mu tashi inda sayyidi muhammadu al'arabi a sa'ihi yake cewa wa ƙala zununin misri babban waliyin nan zununin musiri radiyallahu anhu ya ce iza kharaja muridu an haddi isti'malil adab idan muridi ya kuskura ya fita daga iyakar aikata ladabi a rayuwarsa fa innahu yarji'u min haisu ja'a to yana komawa ne ta inda ya zo ba ya kira kansa saliki ba ko wanda ya suluki ya shiga hanyar sufanci hanyar bayan Allah ta ma'arifa to in fa ya fita daga da'ira da aka shata ta ladabi to yana komawa ne ta inda ya zo da baya da baya inda ya samu sairi a cikin tafiya zuwa ga Allah ko ya samu taraki a cikin makamatun rijali sai kuma ya rasa ladabi a cikin tafiyar to yanzu kuma an samu akasi yana komawa ne da baya da baya in ya dawo da ladabinsa kafin ya fita to shikenan ya samu koma baya to amma samuwar ladabi din kuma kamar sanadari ne na samun ci gaba in kuma bai samu ladabin nan ba to zai fita ta inda ya zo min haisu ja haka zununin misri ya ce wa ƙala abu aliyu daƙaƙ shi kuma wani sufi arifi abu aliyu daƙaƙi radiyallahu anhu ya ce tarkul adabi barin ladabi mujibin littardi yana wajibta kore bawa daga halara ta Allah rashin ladabi ko barin ladabi yana wajibta kore muridi daga cikin wannan hanya ta bayan Allah ya ce faman asa al'adaba alal bisati duk wanda ya muna ladabi a kan shimfiɗan nan ta halara rudda ilal babi za a juyar da shi zuwa ƙofa ta ƙofar da ya shigo yawa za a juyar da shi har bakin ƙofa wato fitar da shi za a yi kenan wa man wato za a turo shi bakin kofa inda yana can kurya ko yana tsakiyar ɗaki to za a turo shi ya dawo baki bakin kofa wa man asa al'adaba alal babi duk wanda kuma ya muna ladabi a bakin kofa rudda ila siyasati dawabi to za a juya da shi zuwa ga yadda ake mu'amala da dabbobi wato zai fito cikin amawa kenan inda ya shiga cikin alkawasu wanda idan arifai suka ce maka arrijalu to suna nufin manya-manya daga cikin waliyan Allah ka gane ai a cikin zancin in suka ce maka annasu to suna nufin sigarul ahababi ƙananan waliyai da kuma sauran muridai amma suka ce maka amawa to suna nufin sauran mutane gama gari to duk wanda ya muna ladabi a kofa to rudda za a juyar da shi ila siyasar dawabi zuwa ga siyasa ta dabbobi zai koma can ya zama ami daga cikin amawa wa qala ba'dhum shashin arifai ya ce ilzamil adaba fi zahiri wal baɗin ya kai muribi saliki kallazamci ladabi a zahirinka da baɗininka domin fama a sa'a ahadun al'adaba fi zahirin babu wani mutum da ya muna ladabi a zahiri illa uki ba zahiran sai an masa uquba a zahirin aljaza'u min jinsil amal ana masa sakayya ne da irin aikin da ya aikata ومن أساء وما أساء أحد الأدب باطنا ba wani mutum da ya munana ladabi a hali na baɗini illa uki ba baɗinan sai an masa uquba a wannan halara ta baɗini zahiri mun san shine shari'a duk wanda ya saba shari'a a zahiri to za a masa uquba a zahiri in ya sha giya aka gani a zahiri za a masa haddin shan giya in yayi zina aka gan shi da shaidu za a masa haddin zina in yayi sata aka kama shi da shaidu za a yanke masa hannu in yayi kazafi za a masa haddin kazafi ka gane ai ya muna ladabi a zahiri an masa uquba ta zahiri sannan wanda ya muna ladabi a batini shine a cikin haƙiƙa to uqiba baɗinin za a masa uquba a wannan halara a koro shi daga cikin rijalai ya dawo cikin amawa wa qala ruwaymu radiyallahu ta'ala anhu imam ruwaym radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya baniya ko ko ya bunayya ya bunayya ya bunayya ya kai dan kalamin dana yana magana da wani muridinsa ya ce ya kai ɗan ƙalamin ɗana ija al'amalaka milhan ka sanya aikinka na gaɓoɓi na zahiri shine gishiri wa adabaka ka sanya ladabinka da ƙiƙan shine gari na tuka tuwa in ta ɓace da aiko gaya za a ci ko? miya don ba gishiri in ta kama larura ai sai a ci wani ma likita yana hana shi cin gishirin amma za a ce kwata-kwata kare ci kowane irin tuwa rayuwarsa in ka ce kare ci masara da gero da shinkafa to ba ka hana shi kuma ya ci alkama ba ko ba ka hana shi cin wake ba in ka hana shi cin nama shi ma abinci ne to ba ka hana shi kuma sauran abin nan kifi ko kayan ciki ko kai da kafa ba ko in ka hana shi cin babbar dabba ba ka hana shi cin karamar dabba in ka hana shi waɗannan ai ba ka hana shi cin kaji da tsuntsaye ba ko yawwa ba zai dai rasa abin da zai ci ba to amma gishiri ko ba shi eh yanzu mata masu hikima ma da suka gano magi magin nan magin onga magi mai tauraro magin wane ne duk da gishiri a ciki in aka sa su kuma aka sa gishiri sai ya yawa wasu ba sa sa gishiri magin da ake amfani da shi gishirin cikin sama ya wadatar ko ba a sa gishiri ba sai ka za abinci ya ci kuma daidai wa daida bai zama lami ba to ashe aiki na zahiri ba shine gimshiki ba a samu ladabi kamar shi ne ruhi na aikin ija'al amalaka milhan ka sanya aikin naka shi ne gishiri kawai sanadari ne wa adabaka da ƙiƙar ladabinka shi ne zama gari da ake tukawa idan sun haɗu to abin nema ya samu wancan milhan kamar miya kenan ladabi shi ne kamar tuwa aka sai ga tuwo ga miya kaga ai abinci ya haɗu kowanne yana buƙatar kowanne amma in ta yi daga-daga ba a san macituwa ba sai miya ta ƙare wa ƙala ibn al-mubarak radiyallahu an abdullahi ibn al-mubarak babban tabi'in nan Allah ya ƙara masa yadda ya ce nahnu ila qalilin min al-adab ahwaju minna ila kasirin min al-ilm yace nahnu yana nufin mu zahidai da mu arifai da mu sufaye a hawaju mu ne mafi bukatuwa ila kalilin zuwa ga mafi kankanta min al'adabi na ladabi minna a wajenmu ila kasirin fiye da mafi yawa min ilimi na ilimi ba tarin ilimin ne muka fi bukata ba ilimin in mun samu wanda zai sauke mana fardu aini to in muka samu ladabi ko da ɗan kaɗan ne sanadari muka haɗa da shi to bukata ta biya amma tarin ilimi babu ladabi to babu inda ilimin zai kai ka sai dai hallaka wa qala aidan rahimahullahu ta'ala abdullahi ibn mubarak Allah ya ji kansa ya ce al'adabu lil arifi shi ladabi a janabi na arifi masanin Allah bi manzilati taubati lil musta'anifi yana mazaunin tuba ne ga wanda yanzu ya fara shigowa hanyar ma'arifa shi arifi da ya istiwa'i a cikin ma'arifa ya kai ƙololuwa dama batun saga'ira da kaba'ira wannan ya wuce ina fata an gane ba maganar aikata laifi ake ba a wajensa to shi yanzu ya yi ladabi a halara ta Allah da manzansa to shi ne abinda ake nema ga magarin musulmi in ya yi laifi ya tuba yana matsayin tuba ne lilmusta'anif fahazihi in ji sayyidi muhammadul arabi a sa'ihi ya ce waɗannan maganganu da muka kawo maka tun daga hadisi na manzan Allah da ya ce huffal islamu bi makarimil akhlaqi wa mahasinil adabi da kuma magana ta sahabin manzan Allah Anas dan Malik al'adabu fil amali alamatu qabulil amali da magana ta kuma tabi'ai da tabi'u tabi'ina da sauran arifai yace waɗannan maganganu kulluha dukkanta nususun nassoshi ne sariha mabayyaniya da ba ta buƙatar wani tawili wa aqwalun da maganganu na malamai mu'ayyidatun mai ƙalfafawa ko mu'ayyadatun abar ƙalfafawa da nurin ilhami da hasken nan na ilhama musaddadatun kuma abar dacewa ce sahihatun ingantacciya mufassahatun kuma mai fusaha ai abin nufi ifsahun bi ulumi makanatul adabi bayyanawa ne da uluwi ɗaukakar makanatul adabi matsayin ladabi mina ɗariki a wannan hanya ta bayin Allah wasu muyi ƙadarihi da kuma ɗaukakar darajarsa ladaku huli hazal fariki a wajen bujiman wannan fanni na ma'arifa musarrahatu mai bayyanawa ce bi anna jami'al a'mali diniya baki ɗayan ayyuka na addini al-muwassilati ila al-hadratul qudsiyya wacce take sadar da bawa zuwa ga halara ta tsarki ƙalibiya ta zuciya ce kana ta kasance aubadaniya ko ta gangar jiki ayyuka ɗin na addini ɗin da take sadar da bawa zuwa ga halara ta Allah ƙalibiya ce ta zuci ce kamar aƙida da ikilasi da tawakkali da ƙana'a tsakanin ta kasance au badaniya ko ta gangar jiki ce kamar ruku'u da sujada da tsayuwa a sallah da sauransu ƙauliya ita wannan ibada ta faɗi ce da ake furtawa da baki au fi'iliya ko ta aikata ce da ake aikatawa da gaɓoɓi to gaba ɗayansu dai layu ta baru sha'un minha ba a yin izina da wani abu daga cikin waɗannan ayyuka na addini fi bisaɗi ta haƙiƙi a shimfiɗan nan ta haƙaƙewa illa mahafufan face ta kasance a bar kewayewa ce bi mahasinil adabiya da kyawawan ladubba wal mahamidi safa'iya da ababen godiya na tsarki wal makarimil khulqiyya da kuma manya-manyan ɗabi'o'i wa bi anna tahalliyatal amali bil adab kuma ka sani cewa yin adon aiki da ladabi yi wa aikin ibada ado da ladabi ajilan a nan duniya da zama aikin ibadanka ka masa ado ka kawata shi da ladabi tun a duniya to alamatu qabulihi ajilan shine alamar karban wannan aikin a gobe lahira wa bi annal adaba kuma a san cewa shi ladabi kama ya hataju ilaihi muridu fi ahwalihi kamar yadda muridi yake bukatuwa ga ladabi cikin dukkan halayensa ka gane ai bidayati a farko farkon al'amarinsa to ya tawakkafu alaihi muntaha in ya kai matuƙa ma yana tsayuwa ne akan ladabi fi maqamati nihayatihi a cikin mukamai na tikewarsa na kaiwa kololuwansa لأنه دومين شيء لدي كما تقدم عن ابن المبارك رحمه الله تعالى كما عند بيان يقباس لك عبد الله ابن المبارك الله تعالى مسا يدى يفلا في حق العارف bin manzilati taubati da ya fara cikin haƙƙin arifi ladabi a mazaunin tuba yake a haƙƙin arifi fi haƙƙin musta'anifi a wato ladabi a haƙƙin arifi bin manzilati taubati fi haƙƙin musta'anifi yana mazaunin tuba a cikin haƙƙin wanda yanzu ya fara fa kama annal musta'anifa kamar yadda shi wanda ya fara shiga wannan tafarki la yasihu min isti'nabu fil khairi farawa cikin aikin alheri baya inganta gare shi illa bi tawbati sai da tuba kana aikata zunubi alal misali mashayin giya yana caca yana zina yana ayyukan kaba'ira kuma ya ce wai yana azumin litinin da alhamis ina zai kai ko ya ce wai yana ba da sadaka ina za ta wannan sadakar ko ya ce yana karanta ƙur'ani kai ko ma ya ce yana sallah ina za ta kai shi mallam kan hau falatuhu ko anil isri falesa bi musalli duk wanda sallarsa ba ta hana shi aikata sabo wannan ba sallah yake ba domin inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar to yana sallar amma kuma bai daina ayyukan sabo ba to wannan kusan shi da wanda baya sallah duk ɗaya suke domin tuba a wajen wanda yanzu ya fara cikin aikin alheri la yasihu baya inganta illa bi tawbati sai ya fara tuba ai arruju ya komo min kufranin ni'am daga butulcewar ni'imomin da Allah ya yi masa birtikabil mukhalafati a dalilin aikata abubuwan da suka saba wa shari'a domin duk saban da zaka yi ɗayan abu biyu ne ko dai kana aikata shi da gabar da Allah ne ya samar maka ita ko maimakon ka gode masa ka aikata ta ta hanyar halal sai ka butulce masa kake aikata gabobin nan ta hanyar haram ko kuma a wani abu ne na arziki Allah ya arzuta ka da shi na dukiya maimakon ka sarrafa shi ta hanyar da ya dace ta hanyar halal ta hanyar bauta wa Allah sai kake sarrafa shi ta hanyar saba wa Allah to wannan kamar ka butulce wa ubangiji ne akan wannan ni'imomi da ya maka ka gane ai to shi da tuban da ake nema a ruju'un min kufranin ni'am bil tikabil mukhalafati ya komo daga aikata saban nan da suka saba shari'a ila shukuri ha zuwa gode wa ni'imomin da Allah ya yi masa ta yaya zai gode wa ni'imomin da Allah ya masa bil tizamin qiyami bi alwa'il ibadati wa da'ati da lazamtar tsayin daka da nau'o'in ibadu da kuma ayyukan da'a bayan ya daina waɗancan al-mukhalafat din to ya dawo kuma ya lazamci nau'o'in ibadu na farillai da nafilfili ya yi ta istighfari to fa kazalika al-arifu to haka nan shi ma arifi la tarsaku qadamu duga diginsa ba ta tabbata fi maqamatil irfani a cikin muqamai na ma'arifa illa bil tizamihi al sai ya lazamci ladabi fi ma qalla aw jalla cikin abin da ya karanta ko ya girmama min a'malil qulubi wal arkani daga ayyukan zukata da kuma ayyukan gaboɗi yanda wanda ake neman ya tuba daga zunubai kafin ya komo ya aikata ayyukan da'a to haka nan arifi ake nema ya lazamci ladabi cikin dukkan halayen da ya tsinci kansa a ciki daga ayyukan zukata da kuma gaɓoɓi in domin la shakka babu kokonto anna adaba kulli insani cewa ladabin da kowane mutum yake yi dalilun ala qadri darajatihi dalili ne da yake nuni abu sa gwargwadon darajarsa fi maqamil ihsan a cikin maqamil ihsan da matan ladabi kawai ake nema an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan maqamul ihsan kenan ba maganar wai kayi alwala kayi tsarki kayi sallah ba sallar ba in ka zo yinta to ga ladabin da ake nema ladabi ka wuce maqamul islami ka wuce maqamul imani ka zo maqamul ihsani to ladabinka shi ne yake kawo ka wannan matsayi wa wus'i da'irati fi maratibil irfani ƙarfin ladabinsa a makamin ihsani dalili ne a bisa yalwar da'irarsa bi ma'ana faɗin gurin zamansa a halara fi maratibul irfani a cikin martabobin nan na ma'arifa to alhamdulillah sai mu tashi wani ma ya bi duka ta haƙiƙar bi hazal ladhi asharna ilai har yanzu dai akan magana ladabi muke alhamdulillah